نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي حدوى أنن مسلاتي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أيو بريتين asabar ko lahadi yau malikin asabar uku ga ramadan shekara ta 1444 25 ga watan uku shekara ta 2023 kamar yadda nake muna a nan masallacin abu huraira radiyallahu an kuma cikin rahamar allah masallacin sahaba ɗan uwan wannan masallaci ya kammala a yau wanda da mun so a fara tafsiri a can ranar ɗaya ga Ramadan. Ayyukan ba su gama kankama ba ko muka samu tangarɗa. Saboda ɗan uwa Sheikh Lawal Abubakar Trayon wanda muka yi zai taho ya gabatar da tafsiri a can uzuri ya gitta masa bai samu zuwa ba. To ko a yanzu ma dai bai iso ba amma akwai wanda zai fara tafsirin daga gobe in Allah ya so. Zaka ina ba ku haƙuri da haɗuwa a nan mu haɗu can gobe mu fara tafsirin. ya so jibi sai mu zo nan mu ci gaba sauran masallatai da muka ce su dakata suna iya ci gaba tun da an riga an fara amma mu nan abu huraira to abu huraira daman cikin wa yake cikin sahaba go to za mu je can masallacin sahaba gaba wanda zai gabatar da tafsiri ɗaya ne daga cikin malaman alƙur'ani da idan kun zo za ku shaide shi kuma insha Allah za ku yi farin ciki da abin da za ku ji jiya a lokacin da muke cikin tafsiri mun yi rashin wani dan uwa muƙarrabi makusanci kuma makocin masallaci wanda da yawan sun yi hulɗa da shi kwamishinan lamuran addini dan dan maliki yake ko dan madanin isa Allah ya masa gafara da rahama ya samu shaidu na kwarai ga mutane ya kuma samu ƙasaitaccen jana'iza irin wadda ta dace da mumini duk wanda ya zauna da shi zai shaidi mai daɗin zama ne da yawan raha ne ni kan saboda yana bagobiri duk sanda muka ɗin ka ɗauka za ka ɗauka moto bashin ne satin da ya wuce ya zo gidana mun yi raha mun ci awa ɗaya da rabi ya fito na yi masa rakiya a wurin mota nake maganan buɗin bakin azumi ya ce za a yi insha Allah nake to cibiya guda gare mu kai ce za mu ƙara muku biyu an tabbata min ya samu approval ga gwamna amma Allah bai sa da shi za a yi ba wannan kun ga yayi daidai da abin da nake faɗi jiya wurin karatu kuma a san da nake wannan magana a san nan ne Allah ya karɓar sa kusan biyar da rabi zuwa shida cewa kai alkiyama ka koshi tana iya faruwa shekaran jiya da shi aka zo aka yi azumin farko kuma lafiya ne ya sha ruwa da aka zo sallar isha ya ce yana jin ciwo ga kirjinsa ba haka ya isha'i bai samu yin tarawih ba to gajiya sai waye gari ciwon ya dan karu sai a kai shi asibiti amma har aka yi la'asar ana magana da shi kamar dai ciwo ne normal ciwo kamar yadda muke nan wani mu rasa dan wata damuwa ashe ajalin sai da kusa to kaga shi alƙiyama sa ta tsayi don haka daren farko ya tabbata gare shi jiya a cikin kabari muna fatan yayi kwanciya mai daɗi muna roƙo Allah ya masa rahama Allah ya masa gafara Allah ya kyauta makwancinsa Allah ya sanya kabarinsa Allah ya jibinci iyalansa mu da muke nan mu ne tsaka mai don mu ba san ƙarshen mu ba amma dai muna yi ma Allah fata kuma muna roƙo Allah ya yi mana cikawa da kyau ya sa mu cika da imani mu gama lafiya muna mika ta'aziyya ga dukkan waɗanda abin ya shafa musamman iyalansa da danginsa da ƴan uwansa da kuma gwamnatin jihar Sokoto wanda yake sabin a matsayin kwamishinan lamuran addini za mu tashi kan aya ta 23 a cikin suratul qamar domin jiya mun karanta 23 zuwa 32 amma ba a san fassarawa ba saboda ƙwarewar lokaci akramakallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
كذبت ثمود بالنذر التي ثموداوا sun yi fatali da gargadi duk yawan gargadin da aka yi musu annuzur jam'i ne na nizara gargadi sai aka yi jam'insa ina jin babu jam'in gargadi ga hausa kuma da ta gargadodi ko gargadi gargadi sai mu ce yawan gargadi kaga mun huta sun yi ƙaryata duk yawan gargadin da aka yi musu an yi ta musu gargadi kashi kashi sun ƙaryata ko kuma bin nuzur ya zan jam'u nazir masu gargaɗi saboda duk wanda ya karyata annabi ɗaya ya karyata saura kinsa Allah ta'ala ke cewa kazzaba ashabul hijri al-mursalin kazzabat adun al-mursalin zaka nan annuzur yana iya zama al-munziri wato sun karyata masu gargaɗi idan ka karyata guda ka karyata saura shi yasa duk wanda ya ce bai yarda da annabi guda ba to kamar ya ce bai yarda da duka bane akwai irin wannan formula cikin Qur'ani min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nas jami'a in ka kashe mutum guda duniya kamar duk ka kashe ɗan adam haka in ka kare ta annabi guda kamar ka kare ta da sauran to da duk mai tunanin wani na iya shiga aljanna ba tare da ya zan musulmi ba yayi kure da duk wanda ba musulmi bai yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so duk aikin alherinka ka lalata shi da wannan virus na aƙida ta haka yahudawa ba bisa tafarki suke ba tunda sun karaita annabi isa kiristoci ma ba bisa tafarki suke ba saboda sun karaita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kaga musulmi na faɗa ƴan uwanmu ne su ma yana Allah ya musu rahama ya manta babbar ta'asar da suke tafka ta kai ƙaryata manzon Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk bala'in da zaka zo da shi duniya da kai wannan ba da za a dora duk annabawan akan mizani guda a dora annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mizani guda kai ka san wanda zai rinjaya to sai ka ce duk ka yadda da saura amma shi baka yadda da shi ba me kai to haka ba a musulunci sai an gaskata dukkan annabawa don haka duk wanda suka karyata annabin su tsallake sun karyata annabawa domin abna'u allat al-anbiya abna'u allat annabawa kamar ɗiyan gida guda ne kowa da ɗakinsu amma ƙofar gidan guda ce ubansu ɗaya amma uwaye kowa da ɗakinsa kowa da wadda ta haife shi to haka tushensu aƙidarsu guda ce saƙonsu guda ne amma shari'o'i dokoki sun bambanta saboda ita shari'a ana saya ta ne daidai gwargwadon yanayi amma aƙida ba ta canzawa ba canza aƙida فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو لقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر فقالوا تسكتي أبشرا منا yanzu mutum za a ko kuma minna daga cikinmu wahidan ƙwara guda na tabi hutun bi inna idan lafi dalalin wasu ƙor in mun yi haka nan duniya mun zama cikin ɓata lahira ma ƙona mu za a yi kuga annabi ya ce musu ku zo in ɗora ku kan abin da zai hana ku ƙone lahira ko suka ce in mun bi ka ne za mu ƙone wanda shi ka ce mu galata wajen da'awa annabi yana sai ce musu ga hanyar aljanna sun ce ita dai ce hanyar wuta a wulke zikru alaihi min bainina yanzu duk cikin mu shi dai an ka gani wanda za a saukan ma wa'azi shi kadai an ka saukan ma wahayi duk ina sauran jama'a bal huwa kazzabun ashir kai babban makaryaci ne mai girman kai wato nan zaka gane komin gaskiyar ka baka kubuta daga bakin adam shirin mutane baya kubce baya kubce masa laka duk wanda yake siyasa mu yarda kowa da kowa ya biɗi abin da ba a samunsa. Kun ga anan sun zo da shigoyi guda hudu, don ba hujjoji ba ne shigoyi ne, a ƙalu a basharan suka ce mutum ne, to wa za a aiko? Aiko aljani? Aiko aljani za ku tsorata, ko aiko mala'ika ba ku iya ganinsa. Shi yasa watan Allah ta'ala ke cewa walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun idan kun ce aiku mala'ika za mu yi aiku mala'ika amma mala'ikan ma ba za ku iya ganin sa ba sai mun mai da shi mutum kuma sai ku koma rikice ku ta ta wannan shi ko mutum sai ka ce minna wato suna ganin kamar jinsu ba su kai matsayin a hidda annabi cikin su ba kamar yanzu dan boko aqida duk kokarin ka zai ce a to ai da haka ne da bature ma ya zaka saboda shi yana ganin bature ya fi shi to a basharan minna don me da ba a wani daga farisa ko daga roma ko daga byzantine manya-manyan kasashe masu arziki saboda mai saboda su suna auna darajar mutum ne da duniya suna auna mutum da kyawun rigarsa ko yawan kudinsa ko matsayinsa shi kuma allah ba da wannan yake aiki ba da aka shi su ta biyu ita ce wai don me a cikinsu ba aiko wanda an bako kuma da an aiko bako sai su ce kuma bai iyarensu sai ban magana abin da ke daɗe ba bawa ne yana faɗa ba ma ganewa to da haka daraja ce a fidda annabi cikinku irinku wanda annaku kuma yi muku magana da yarenku shi yasa Allah ta'ala ce wa arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi ba mu taba aiko manzo ga wasu mutane ba sai wanda zai magana da yare irin nasu kaga yaren da suke ganewa da ka da ba a gama annabta ba yanzu duk annabin da za a tayar Najeriya ko dai zan Bahaushe ko zan Bayarabe ko zan Iyamuri don su ai yarukan da ake ji Najeriya in ai ko shi nan arewa sai sai albi shi Bahaushe in ai ba ai bahillata da Bahaushe duk ɗaya ne ai in an aiko shi yankin Lagos Oyo o din nan Oyo Ogun Osun Ondo sai ya zama Yarbe in aiko shi can wajen Delta Asaba sai sai ya zama Iyamuri to ko yanzu akwai magadansu da wannan yaruka mene ne yake kara ne to a gyara ta mana ina ba gobe ne yake ya yi kwana وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم me yasa ba saukar da Qur'anin nan ga ɗaya daga cikin manyan dauloli ba yanzu dan boko aqida sai ce maka inda gaskiya ne da America za su fara su kaga ko dokoki ka kawo wadda ta kawo rikicin addini shubharsu ta uku suka ce wahidan ya aka aka aiko shi shi kadai wakilan suna bukata a ƙara da biyu ko ko a ƙara haddada uku to ai a cikin suratu yasin mai Allah ya ce أصحاب القرية إذ جاءهم إذ جاء المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين بيو صبيو أكفار أيكابوس فكذبوهما فعززنا بثالثة مكاكارنا أكو فقالوا إنا إليكم مرسلون وتنسى سكباس قالوا ما أنتم إلا بشر مثل سكا داوغا واتشا شبهة تلي ka ce ai ku mutane ne irin da haka ku da ke ta wahidan ko goma aka aiko sai kun ce mutane ne irin sannan shubhasu ta hudu suka ce a ulqiya zikru alaihi min bainina yanzu duk ba a gani aikowa ba sai shi a cikin mu amsar anan ita ce Allahu a'lamu ai sai yaj'alu risalata Allah ya fi ku sanin waye dace a tayar da shi a matsayin manzo ba duk wanda kuke so ake aikawa ba suka ce bal huwa kazzabun ashir shi babban makaryaci ne mai taurin kai sai alamu na gadan manil kazzabul ashir Allah ce gobe suna shirin sanin wane ne babban makaryaci mai taurin kai ba ka kyaci ne daga Allah yau suna karyata shi gobe za su gano wane ne makaryacin inna mursilun naqati fitnatan lahu Allah ya ce mu masu shirin aika masa mudawa ne ko kuma waɗanda suka riga suka aika masa mudawa ne annaqa taguwa maccen raƙumi fitnatan lahum duk mu jarabce su su ne suka ce a gwada musu aya annabi salihu idan kai annabi ne ka zo da aya sai Allah ya bashi taguwa taguwan nan dutse ne ya tsage suna kallo yace to ku zo mu je bakin dutse suna kallo dutse ya bude taguwa ta fito sai ce to ga aya ta nan kuma jarabawa ce a gare ku menene zaman ta jarabawa na farko dai dole ku gaskata annabin nan zai yazo da mu'ujiza in ba ku gaskata shi ba kun shiga fitina na biyu an samu ku sharadi na kiwonta da me ake kiwonta da ruwan rijiyar da kuke sha duk wanda ya ɗebo wa saki guda rin koma yare don kanawa su gane wanda ya ɗebo guga guda to ita ma zai bata guga guda ita kuma in return za ta ba shi laban madara irin ta raƙuma guga guda haka za a yi har kowa ya sha ya ƙoshi laha shirbun walakum shirbu yau min ma'alu don haka yau gaba ɗaya kowa ya ɗibi ruwa ita zai kai mata kwankwaɗe gobe su zo su ɗiba su kai gidajensu ita kuma ran da ta sha ta ƙoshin nan kowa zai zo ya tatsa ya cika duk randar da yake da ita ya sha ya koshi matarsa ta koshi ƴaƴansa su koshi taguwa guda da Allah wannan bata isa aya ba sai Allah ce fala tamassuha bi su'in mun san ta adda kuke kar ku yadda ku taba ta da wani sharri to amma ku saurari abin da zai faru Allah ce fartaqibhum ka sa musu ido wastabir kai hakuri kai annabi salih wa nabbihum anna al-ma'a qismatun bainahum gaya musu ruwa za a raba biyu za su sha za ta sha kuma ran da take sha ba su da iko su sha kullu shirbin muhtadar duk abin da suka bata ta sha za ta ba su madara irinsa anada sahibahum sai suka kira mugun abokinsu fata'ata sai ya karba kiransu fa'aqar ya yanka dabban nan mu mun gaji da ita kullun tana shanye mana ruwa dan adam butulu to wani irin mataki Allah ya ɗauka Allah ce inna arsalna alaihim sayhatan wahida sai muka aika musu da taratsi muka aika musu da wata irin tsawa ƙwara guda da Allah ya so sai a musu saba'in amma guda ta ishe su fakanu ka hashibil muhtafir a dalilin wannan tsawar suka huwa ya tuma ya zama gawa ruɓaɓɓiya kai ka ce hashim ne hashimul muhtafir hashim shine yayi kun san yayi idan kai ba kauye ne iri na to ka sai da ake zuwa daji a yau kula ta harawa ko a yau kai na garmani ko na ramno ko na karmami ko na balasaya ko na yumbururu ko na haƙiya ko na tsaida ko na bala ai na faɗi balasaya wannan dan uwana ne ba kauye ne eh game tun ba heka ba nake yau su daji yaro ko kula baka sani ba ka san kula yaro to in aka kwashe dan sauran wannan hakin da zai yi saura me sunansa sunansa yayi sai da ce ka hashi ne hashim almutazir shine wanda ya danga ko ya darni irin na kara to dan abin da zai rududdugin nan yayi wanda ake bukata a share duk haka Allah ya maida fakanu ka hashim almutazir ina wani malami fassara shi yace sai suka zama kamar rududdugaggar danga darni wanda ya rududduge saboda haka tsawar saboda girmanta kamar iska take ɗaukan mutum in ta ciɓa shi sama ta dawo da shi ya faɗi kuma ya warwatse kai ka ce wato mutum ya sa guduma ya bugi bado ba watsa ba yake yi ba to a haka suka watsa suka lalace Allah ya ce inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kashibil mu'tazir wa laqad yassarna al-qur'ana lizikri hal min muddakir mun sauwaƙe alƙur'ani don wa'azi ko akwai mai faɗaka kaga don Allah akwai bayani fayyatacce kamar wannan da ayoyin nan suka yi mana ba ka kowace gaba Allah sai ce wal qad yasarna alqur'ana li dhikri ba zan mutaki ba ka mai son wa'azi ga wa'azi na a cikin alqur'ani sai Allah ya ce ni كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حافظا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر نجزي إن نتاك إنا سو كدين يما جيم إن نفتح أنا تفقى مكا وجي كاكرا نجزي با نجزي بني نج نج kalkala anan dori ka bari maka bayani kalkala anan ba fataha bace kawai zaka kaurara sukunin ne amma ba zaka mai da shi fataha in kace najazi kai mishi fataha ina da nafshi kara shi ne maka wannan gyara sai na hada ka da Dr. Sani shi abbaban ku alaramomi ko yawa najazi na'am kazalika نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذره بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمتنا أعينهم فطمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي وانظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
كذبت قوم لوط بالنذر ثم متى عند بلوط sun ƙaryata yawan gargadin da aka yi musu ko kuma sun karyata masu gargadi inna arsalna alaihim hasiba sunan Allah bai tsaya fayyace wa'azin da annabi Lut ya musu duk da ya faɗa a wasu wuraren ko walutan id qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin innakum lata'tuna rijalan shahwatan min duni nisa' bal antum qaumun musrifun annabi lutu yayi gargadi wa mutanensa yace kuna alfashar da ba a taba yin ta duniya ba kafin wannan ya nuna ƴan adam suna kan fitira sai a hankali akai akai suke janyewa kuma ya nuna fitirar da Allah ya halitta dan adam da ita ita ce jinsi baya sha'awar dan uwansa wannan jinsin sai dai jinsi akasinsa saboda da wannan ne Allah ya halicci komai ومن كل شيء خلقنا زوجين komai yana da jinsi biyu in ba Allah shi kadai ne guda to sai ya zamanto namiji yana sha'awar kusanta ne zuwa ga mace mace tana sha'awar kusanta zuwa ga namiji su kuma da sha'awar su ta gurbace sai zama namiji yana sha'awar namiji kuma Allah bai tsara haka ba kuma ta'addanci ne babba domin laifi ne wanda ba iya kamawa yanzu idan muka ga mutum maran mata muka gan shi da mace sun shiga ɗaki kaga mun san mu za mu iya kama mai laifi ko to namiji da namiji fa saboda ba ba tsammanin ku to wannan shine a wannan zamani aka samu wani lalaci gaba da shi sai zai ita ma mace tana sha'awar jinsin mace irin kuma tana neman biyan bukatar ta daga mace irin ta to wannan shi ake cema wato fasadul qariha lalacewa dabi'a Allah yayi ka sak sai ka karkace Allah yayi ka lafiya sumul sai ka lalace da zaran kana sha'awar abin da a halicce ba a halitta maka sha'awar shi ba ya nuna injini kana da matsala ba kana bukatar ka je gaban manzanni ko wakilansu domin su yi maka sabi su saita maka hama kenan kafin mutanen na bilutu ba a luwatsi amma bayansu luwatsi ya samu kuma an riƙa yi har zamanin wato musulunci bayan zuwa nufin masallaci an samu luwatsi a lokacin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba taɓa samun labarin wanda ya luwatsi ba amma akwai kissa guda da ba a gama tantance ko kuma ba a tantance ingancinta ba amma inda ya inganta zamanin khalifanci sayyidina abubakar siddiq khalid ibn walid a wani yanki ya kama mai luwaɗi kuma ya hukunta shi zamu yi maganin hukuncin mai luwaɗi kenan ya nuna tun ƙarshe ƙarshen zamanin sahabbai an fara kama ba su irin wannan muguyar ɗabi'ar to a wannan zamani sai aka jarabci turawa da shi sai zama suna sha'awarsa suna ganin suna ma tsarkake shi suna ganin laifi ne ma ka hana namiji ya bukaci namiji suna ganin shari'a ma ya kamata a yi cewa namiji na ya ɗaura aure da namiji wani shugaba afirka ya ce duk wanda ya ɗaura aure da namiji zai ɗaure su har sai sai an gwada wadda an macen ta haihu sai an gwada mai haihuwa cikinsu in ba su haihu ba ko za su yi ta zama gidan yari sai da sun ka haihu kaga kuma za su haihu to ko mace da mace suka haɗu ba za su haihu ba balle namiji da namiji saboda me saboda Allah bai tsara haka duk da halittu irin itatuwa duk icce kaga yayi yaya wannan wanda icce bai yaya mace ne namiji bai yaya sannan bai yaya ba sai da ya samu aure da namiji ba lalle ne kai kaga sadda yake auren ba eh kagin gidanka kana ganin sadda suke aure ko da talo-talo da dawakai da sauransu to ita bishiya yaushe take aure baka sani saboda hikimar ubangiji sai ya kasance yana iya Allah ya tanadi iska da zai ɗauko samfurin maniyi daga namijin icce iska mai ɗauko shi ya makala ga macen icce sai ta yi cikin hikimar ubangiji amma duk abin da yake da rai to yana da namiji yana da mace shi yasa duk da wannan kaharaba lantarki da aka yi sai yana da layi biyu electron da neutron neutron shi an mace don inda zaka danka shi kadai ba abin da zai amma kuma wannan electron da adda wuta kun bai aiki sai ka hada shi da sai ka yi masa aure to da duk wanda bai da aure ba ma'aikaci bane ba ma'aikaci bane mai zaman banza ne asara ake kullun mun karanta ta to saboda haka sai Allah ta'ala ya kuma manzo na musamman zai gargadi ga da wayannan gurbatattun mutane cewa a hana su yin wannan kazanta da suke to sai suka karyata shi suka ce ba wanda isa yana su jin daɗi sai ce to fa in ba ku bari ba fa to akwai azaba tana nan tafi suka ce an daɗe me yasa ma bata isa ba to anan sai Allah ta'ala yin magana yadda ya sauka musu azaba yace inna arsalna alaihim hasiban mun aika musu da alhasib wato tsakoyi wayanda ake jefawa iska wanda ke dauke da tsakuwa mai tsananin zafi irin ta wutar jahannama sai aka yi musu ruwanta ko kuma hasiban iska mai tsananin girgiza wanda sai da girgiza gidajensu suka ruguje faja'alna aliyaha safilaha muka ruzgar da su ya zama sama ta koma ƙasa ko kuma muka juya su muka yi musu markaɗe iri yadda mai masa take juyawa muka tada ƙasar gaba ɗaya muka ɗaga ta sama muka koma kifar da ita da su duka wannan fasarori ne daban-daban da malamai suka yi talafi illa ala lutin najjaynahum bi sahar sai iyalan lut su mun tsirar da su abin tausayi ka iske annabi su kutum ga mutanen garuruwa guda hudu amma ba wanda ya bada gaskiya da shi sai iyalan shi mace guda gare shi da yaya yayan kawai suka bada gaskiya ita matar ma bata bada gaskiya ba ko ba haka ba don ai Allah ta'ala ya magana ta wani wuri ko yace illa imra'atahu kanat min al-ghabiri aw ta qaddarnaha min al-ghabiri ita matar tana cikin halaka ita ba ta wannan ɗabi'a don mace ce mata ba ce mata suna wannan ɗabi'ar a lokacin maza ke amma tana goyon bayansa tana tare da su har ana cewa ita ke ba da sirrin baki in an yi saboda tsabar kazanta don kada ka ɗauka cewa duk mutum mai daraja mace ta kwarai gare shi akwai wanda an jarabce su da miyagun mata kamar annabi nuhu da annabi lot yasa Allah ya ba da misali sai buga misali su wa daraba Allahu matalan lillazina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta abdain min ibadina صالحين فخانتاهما فلم يغن عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ان وتني دب wato ashe kusanci kadai baya kai mutum aljanna da matan mutum da matan annabi ta je aljanna annabi no da annabi lut to kar ka dauka don kana da ko kani ko dan uwa ko cikin zuri'a wani mai daraja wanda ya ishe ka shiga aljanna wallahi babu duk wanda ya rude ka da wannan wallahi zalimi ne ƙarya yake dan kowa kake kana ya shiga wuta in baka bi Allah don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya fatimatu binta muhammad ishtari nafsaki min Allah fa inni la ughni anki min Allah shay'a ki sai kanki daga minan nar kai ki sai ki fanshi kanki daga wuta ibtadi nafsaki minan nar ki fanshi kanki daga wuta ta hanyar mi ta hanyar imani da ayyukan kwarai fa inni la ughni anki min Allah sha ba abinda zai biki lahira in baki je ma Allah da tauhidi zaka duk wanda kaji an cece shi kamar wanda ke rijiya ne ya miƙo hannunsa ne aka kama yayi tauhidi yayi aikin kwarai sai a taimaka masa amma in baka da tauhidi wallahi dan kowa kake kana shiga wuta zaka tinkawo da muzuri awwane ne ba ta da amfani annabi nuhu dan sa ya halaka annabi ibrahim mahaifinsa ya halaka ko baffansa sabanin malaman tafsiri amma dai kararan qur'ani bin da ta faɗi baban to ko baban ko baffansa kace da baffa da uba ya bude ne annabi sallallahu alaihi wasallam alam tara anna al-amma ar-rajuli sinu abi ai baka san cewa baffan mutum daidai yake da babansa ba to inda baffan zai shiga wuta ko baban zai shiga wuta sai in yayi me sai in ya bi Allah ya bi Allah wannan shikenan zai tsira to sai Allah ta'ala ya ce illa ala lutsin banda iyalan lut kenan duk garuruwan ba wanda imani sai gidansa kaga ashe mutumin da yake ta da'awa unguwar su ana fada da shi garin su ana hantararsa sai ya dauki izina ga waɗannan annabawa duk yake baka baka kai ga annabin da ake sauka mawayi wanda shi direct yake karba daga Allah shi shi first hand yake karba information kai da ka haddasa ni an fulano an fulani ne najjenahum bi sahar Allah ta iyalan annabi Lut mun kubutar da su lokacin sahur wannan ya nuna kenan azabar ta zo ne da sassafe domin lokacin sahur lokacin da alfijir yake gabatowa dare yake bada baya a wannan lokaci ne Allah ya kubutar da iyalan Lut suka fita suka bar garin illa mar'atahu sai matarsa ita kadai ita kan an dawo da ita an ce katta waiwaya sai ta waiwaya tana waiwayawa sai aka share da ita aka hada da ita aka halaka su ni'matan min indina Allah ce wannan kubutar da su da muka yi ni'ima ce daga gurinmu kazalika najzi man shakar haka muke saka ma wanda ya gode me suka gode ba ni'imar Allah ta musulunci da ya ba su ya aka yi wannan halakar da makiyansu ya zama ni'ima saboda na farko su sun tsira na biyu wanda ke masu dariya wanda ke masu gwalo wanda ke masu izgili a gaban irinsu suna gani ai musu juyin manta kaga wannan shi ma ni'ima ne sai Allah ce kazalika nazzi man shakar haka muke gode ma wanda ya wato haka muke saka ma wanda ya gode ma ni'ima don haka in Allah ya maka ni'ima to ka gode masa walaqad anzarahum batshatana annabi lutu yayi musu gargadi da tsananin damkar mu yace ku yi hankali in fa Allah ya damke ku ba ku iya tsira fatamaru bin nuzur suka rika gardama da gargadin da ake musu suka rika jayayya suna izgidi walaƙad rawaduhu an baite Allah ya ce sun tuzgo masa suna neman biyan bukata su ga bakinsa su ba san mala'ikun da za su halaka su ne suka zo sai da ma suka biya wurin annabi Ibrahim suka taɓa taɗi da shi suka ɗan kashe dare sannan lokacin sahur suka iso to da suka zo kuma suka sauka gidan sai ba ta busa usur ko ta hura wuta ta hasa wuta wadda za ta tashi don mutanen gari su san an yi baki saboda yaudara shi yasa lace fakhana tahuma sun yaudari annabawa zamba cikin aminci ana tare amma ana zambatarka babu amana kamar halin da muke ciki yau duk wanda aka yi kidnafin galibi dan uwansa ya bada shi ya nuna shi kwanakin baya sun shigo hannun birni ta waje gidan igwai ta kai ma sun rikice ba su gane gidaje ba yara masu kwana bakin shaguna suke tara kai ina gidan wane ni yace bai sani ba cewa an mai kuɗi unguwan nan so kaga informant ya ma fi kidnafan hatsari abin takaicen kawai sai ka ji ya ce an karɓi miliyan hudu nawa ka baka ce dubu ashirin akan dubu ashirin ya miƙa maƙocinsa wani ma ya miƙa mijin ƙanwarsa wani ya nika baban cikinsa baban da ya haife shi don ka san wani irin nisa muka yi ga gurɓatar tarbiyya da lalacewar ɗabi'a da su ba san baƙin da mala'iku ba ne don haka sai suka zo da jibrilu ne da mika'ilu da israfilu da mala'ikun da Allah ya aiko wanda jibrilu na tare da su don haka tashin farin suna isuwa gida Allah ce fatamasna a'yunahum sai muka shafe idanunsu muka fara mayar da su makafi tukuna ya aka suka koma makafi malaman tafsiri na ta tadi da yawa amma ba wani abin da inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi ga yadda akai jibrilu ne shafe su hura musu iska aka yi rufe idon aka yi shi idon ma makancewa kawai yayi kwaye idon aka cire ko ko shafewa aka yi kai kace ya koma kamar tafin hannunsu babu idanu to Allah na iya kowanne suka wayi gari babu ido suna dunduniya talace fazuku azabi wa nuzur ku dandani azabata da sakamakon gargadi na walaqad yassarna alquran walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqim Allah ce da sassafe azaba ta yi musu sauko azaba wadda an mustaqim wadda an tabbatatta fazuku azabi wa nuzur ku ɗanɗani azabata da sakamakon gargaɗi na walaƙar yassarnar ƙur'ani da zikir hakika mun sauƙi alƙur'ani ga masu faɗaka fa halmin muddakir ko akwai mai faɗaka to wannan azabar da Allah ya musu kusan bai taɓa yi ma kowa irin ta su sun yi bala'i wanda kowa bai taɓa yi irinsa ba sai Allah musu azabar da bai taɓa yi kowa irin ta to da ko a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azabar mai luwaɗi hukuncin mai luwaɗi ba ɗaya ke da kowane hukunci a duniya kaga dai na farko ya bambanta da zina ta fuskar cewa bai da matashi bai da saurayi bai da karsa da wanda ya aure da wanda bai aure ba duk hukuncin su ɗaya na biyu kusan ijma'i ne na malamai cewa shi fa hukuncin sa kai tsaye kisa ne babu bulanta bari mu karanta muku maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akan wannan rahimahullah Sheikhul Islam yake cewa ajma'a as-sahabatu radiyallahu anhum ala qatl al-fa'il wal maf'ul bihi sabai sun haɗu gaba ɗaya sun yi fatawa akan cewa da mai yi da wanda ake da shi duk a kashe su illa annahu mukhtalafu kaifa yuqtalan amma fi sabani ya za a kashe su fa qala ba'dhum yuqtalan bil rajm bil hijarati hatta yamut wasu kace irin yadda ake ma mazinaci karsa wanda ya taba aure a daure shi ai ta jifan sa da duwatsu har ya mutu to haka za a yi musu ka san ko ba karamar azaba bace wannan وقال بعضهم يقتلان بأن يلقيا من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالهجارة wani kuma wasu daga cikin sahabbai suka ce za a nemi gini wanda ya fi kowane tsawo ga gari ko kuma in gari yana dutse dutsen da ya fi kowane tsawo sai a sun tumo da su daga can sannan a bi su da jifa da duwatsu wannan ma azaba ce mai wahala وحرق أبو بكر رضي الله عنه اللوطية بالنار زمن خليفة أبو بكر يا هو كنت دا قولي دا الوادي قولي وادا وتا وكنت نو كنا وكذلك خالد بن الوليد وأحد خلفاء بني أمية حرقوهم بالنار لعظم جرمهم والعياذ بالله إذا زمن دولة بني أمية da ma Khalid ibn al-Walid zamanin khalifanci Abubakar Siddiq su ma sun yi irin wannan sun kone dan yan luwadi saboda girman alfashar da suka yi قال يتي ولأن هذه الفاحشة إذا انتشرت في قوم صار الرجال نساء daga cikin abin da yasa ake musu hukunci mai tsanani saboda wannan alfasha in ta watsu cikin mutane maza sai su koma bata namiji sai koma karuwa yanzu akwai garuruwan turawa wal yazu billah a kasashen mu nan ma an fara samun rodin inda namiji zai kwalliya ya tsaya yana gudu ibini a dauke shi da mota kaga mun namiji ya koma mace sai ce wa sara alwahid minhum yatatabba'u fuhul ar-rijal hatta yaf'alu bil fahisha sai mutum kenan namiji ya koma yana bibiyar nagartattun maza wa'inda ya kamata sun yi aure sun hayayyafa sai ya rinka biyan su domin a kwanta da shi wal yazbillah billah wanqalabat al-awda yace duk al'amura za su rikirkice وضاع النسل ذريئة ذات تغير بمعنى أن الناس ينصرفون إلى الذكور سيما ذا سكوما ورم ذا ويدعون النساء التي هن حرث للرجال sai su bar mata waɗanda su ne gonakin da Allah ya tanada ma maza. To maganan tana da tsawo, muradi dai shi ne mu gano cewa wannan alfasha babu inda za ta bayyana cikin al'umma sai Allah saukar da bala'i da annoba. ta zo da ya karta wajibi ne yin dokoki da za su hana samuwar ta wajibi ne alhamdulillah kasashen musulmi kusan duka suna kan ittifaki cewa auren jinsi haram ne sai wasu daga cikin kasashen turawa waɗanda ba san Allah ba wala qarja'a ala fir'auna an-nuzur ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر ولقد جاء آل فرعون النذر mutanen fir'auna gargadi kala-kala ya zo musu na gaya muku ba mu da jam'in gargadi ni ban taɓa zance gargaɗoɗi ba eh gargaɗi gargaɗi to Allah ya ce yawan gargaɗi ya zo musu an yi musu gargaɗi iri kazzabu bi ayatina sun kare ta ayoyi mu kulli ha dukkan su to inda Allah ta lace wala kad atina Musa tis'a ayatin bayyana aya tara Allah ya bashi amma duk ya kare ta su fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir sai muka riƙe su muka yi musu damƙa irin ta buwayayye mai cikakke iko a kufarukum khairun min ula'ikum Allah ce to ku yanzu mushrikan ƙurin shawa katiran ku sun fi waɗancan ne am lakum bara'atun fi zubur ko kuna da wani certificate na tsira a cikin littattafai wanda ya nuna cewa ku ba za a muku azaba irin wanda aka yi musu ba ku shiga taitayin ku kama kanku am yaquluna nahnu jami'un muntasir أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر na'am بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر
am yaquluna nahnu jami'un muntasir am dinnan ba ta tambaya bace lil idrab ay bal yaquluna nahnu jami'un muntasir abin da suke gadara da shi muna da yawa za mu yi galaba za mu ci nasara kafin a fara yaki tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kafirai kullum abin da ke lawanci an kwaroyi wannan ba su ba ishe mu ba mu to sai da aka zo badar sai Allah ya gwada musu ikonsa saboda haka sai ce sayuhu zamul jam'u wai walluna dubur duk taron su za a wargaza su za su ba da baya su zura da gudu ba abin da ya faru a badar kenan inda duk gaba ɗayan su suka halaka suka yi rubushi suka zura da gudu aka karkashe manyan su babba wanda ake ce ma'ala sabbe ne wanda ake taruwa gidansa saboda girman sa mutum 24 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka jawo gawakin su aka jefa su a rubabban rijiyar badar sannan kuma ya tsaye bakin rijiyar ya rinka kira sunansu guda guda ya ce ya alwalid ibn al-mugira hal wajadta ma wa'adaka rabbuka haqqan fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan alƙawarin nan da Allah ya maka ka ganshi ni fa na ga alƙawarin Allah ya cika min don ga nasara ya bani to gadarar da suke wai suna da yawa don haka suka zo badar sun kai su dubu ko fiye da dubu suka haɗu da ɗari uku da sha wani abu amma Allah ta'ala ya amfani da waɗanne wargaza su da suka kasa sai Allah ya kawo mala'iku suka cika masu da haka suna yaƙi mutum mutum zai sahabi zai tasan makafiri kafi ya kashe shi sai ya ga an sare kan bai san wanda ya sare mala'ika ya riga shi ya samu wannan ladan to da haka sai Allah ta'ala ya ba da nasara ga musulmi a kansu ya ce Allah ke balik sa'atu maw'iduhum kuma ba nan ma gizon ke saƙa ba mutuwar duniya mai sauƙi ce a sa'atu maw'iduhum alƙiyama ita ce mahaɗan mu da su ku bari mu gamu da su ku gani la ilaha illallah wannan sun ja baka su bala'i wasa'atu adha wa amar Allah ce alƙiyama ta fi tsanani rikici sannan akwai ɗaci ka san lokaci bala'in yawa ga bakin mutum ba sai ji daci Allah ce innal mujrimina fi dalalin wa su'ur mujrimai kangararru suna cikin bata a nan duniya wa su'ur suna cikin wato kunar wuta a lahira yawma yushabuna fi nari ala wujuhihim ranar da za a rika jan su giririri a rika jawo su akan fuskokin su bayya in za a ja mutum akan ja mutum ne akan duburarsa ko to su a fuskokinsu za a ja don haka kafafun za a kama sai ya zan ina ake ja fuskar ake ja saboda tsabar wulakanci ga wulakanci ga jiki sannan zuku masa sakar ai wakila lahum zuku masa sakar sai ana gaya musu bakan magana ka san wani lokaci mummunar magana ta fi zafi bisa ga duka to sai Allah ya haɗa musu biyu Allah ce zuku masa sakar ku ɗanɗani wato shahuwar azabar konuwa inna kulla shay'in إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل صغير وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر Allah ka samu cikinsu maraukin sarki ya ce inna kulla sha'in khalaqnahu bi qadar duk abin da muka yi duk abin da muka halitta mun halitta shi ne da kaddara kaga kenan kullu shay'in bi qada'in wa qadar duk abin da ka gani kaddara wa Allah zaka su dinnan da suka auka cikin azaba wuta kaddara wa Allah ne ganin haka Allah ya kaddara zaka sai ya hore masu yin aikin menene aikin yan wuta saboda don ta ya halicce su wayanda an mu'mine kuma sai Allah ta'ala ya hore masu yin aikin alheri ya hore muku zuwa tafsiri ya hore muku yin azumi ya hore muku sadaka ya hore muku qiyamul layli Allah ya amsa mana ya ma amsa da baya son amsa ba zai bari mai mun gode masa Allah ka dada mana ni'imarka inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar zaka duk abin da ka gani al'amarin Allah ne haka Allah ya kaddara haka Allah ya tsara kuma babu mai iya hana ba وما أمرنا إلا واحدة مو الأمر مكلمة قداني يتتي كون كلمح بالبصر كما والقيا ودى جتا ما إدام شل حكا ذاك غنيكو تو حكا الله كباد أمر من كومي ليني كفلت ذاك الله بايد الزمن بايد الوقت إير وند مو مكيدش yanzu tafsirin nan muna da lokacin da muke ɗauka mishi ko tafiya gidanka akwai lokacin da kake ɗauka abinci ma da zaka ta kana da lokaci shi Allah ba ya da lokaci iyakantacce kun ne fa ya kun ka dubi abin da ya faru kwanan nan a Syria da Lebanon da Turkey girgizar ƙasa ta sakan arba'in da biyu amma ta jawo ɓannar da za a shekarar ɗari ba a mai da ita ba ta kashe dubai ba mutane ta wargaza manya-manyan benaye ta fasa hadda gadoji kai ta ɓantale itatuwa akwai coci wadda aka ce shekarar ta sama da dubu ko tsaguwa ba ta taɓa yi ta rushe gaba ɗaya cikin sakan arba'in da biyu to kaga idan girgiza ƙasa ta sakar arba'in da biyu tana yawar gaza wannan to tashin al'iyama gaba ɗaya da sauya lamarin duniya a rabin sakan Allah zai iya yi wa ma'amur sa'ata illa Allah ta basar au huwa akram al'amarin al'iyama kamar walƙiya ne kamar kyaftawa ido ne Allah ce wala kad ahlakna ashya'ahum mun halaka ire-iren su can baya nan fa ana magana da mushrikan makka ne masu kare ta annabi fa hal min mudakkir ko akwai mai wazuwa wa kullu shay'in fa'aluhu duk abin da suka aikata fi zubur mun kowa magana kaddara yana can rubuce cikin lahul mahfuz az-zubur jam'u zabur wa zabur huwa al-kitab fil kutub akwai littattafan da Allah ya rubutu duk abin da suka yin nan yana can rubuce cikin littattafan nan da haka Allah ta'ala cikin maratibul qadar akwai kitaba ya rubuta komai kafin a halicce shi wa kullu saghirin wa kabirin mustaq wa kullu saghirin duk karami da babban mustaqar wanda ake rubutawa ne zaka ba abinda suka yi wanda ba kaddarare bane kaddarare ne كل صغير وكبير مستطر الله يسمي إن المتقين في جنات ونهر حقيقة ما ستك أوا سنة تكين جرى جنع الجنة سنة تكين قرمو في مقعد صدق أول زمان قري عند مليك مقتدر wurin mai cikakken iko mai cikakken kudura mai yadda su da haka babban ni'ima aljanna ita ce Allah na cikin ta wurin Allah aljanna take abu na biyu na jin daɗin da shine annabi Muhammad yana wurin sallallahu alaihi abu na uku shine sauran annabawa da waliyai da siddiqai da shahidai duk dan za a same su a ce aljanna gidan kwarai ce amin fi jannatin wa nahar gidajen aljanna da koramu ni'ima kuma fi maqadi sidqin wurin zama na kwarai na gaskiya inda malikin muqtadir Allah ka kai mu aljanna Allah ka kare mu daga wuta kurakuran mu Allah ka yafe mana bukatun mu Allah ka biya mana asirin mu Allah ka rufa kasar mu Allah ka gyara shugabannin mu Allah ka daidaita malaman mu Allah ka masu muwafaka ƴaƴan mu Allah ka inganta tarbiyyar su kai musu albarka Ah, kamar yadda muka faɗi farkon karatu gobe ba za mu yi karatu anan ba za mu cira ta gaba ɗaya mu je ina masjidu sahaba da yake unguwar rogo sabon masallaci ne wanda ke karkashin wannan masallaci da ke girma wannan ba amma dai zai ishe ku insha Allah kuma za ku yi farin ciki da yadda za ku ga aikin sai kammala bi idnillahi ta'ala gobe can za mu yi tafsiri jibi sai mu sake dawowa nan bi haulillahi wa mashi'atihi unguwar rogo kafin a kai masallacin Sheikh Abubakar Gumi opposite Arafat Pharmacy idan ka wuce round da unguwar rogo kai da dubin hannun dama ba sai ka tambaye kowa ba zai gwada masallaci zai gwada maka kansa Allah ka sa abinda muka yi bisa sawaba ya zamo lada gare mu idan mun kuskure ko tuji hajji Allah ka mana afwa wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk